الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم
فصل fasali kenan da ka rabe mana هذا حكم المسلم wannan ولا shine hukuncin إله musulmi تعالى.
wanda ya saki harshe ga Allah ta'ala وأما الجمي amma wanda yake dan tarana فروي عن عبد الله an rawaito daga Abdullahi dan Umara في a ذمه cikin wani zimmi تناول من حرمة الله تعالى wanda ya dumu dumu daga alfarman ubangiji madaukakin sarki غير ما هو عليه من wannan abin da yake kansa na addini na sa- na na- na saranci وهاج فيه ya kafa hujja wa- ya kuma zurfa a cikin wannan nan ka فخرج ابن عمر عليه بالسيف sai Abdullahi dan Umar ya fito gare shi da kan sakali فطلبه ya neme shi sai فهرب wannan baɗan taranin ya gudu وقال مالك imamu na maluku ya faɗa في كتاب ابن a عزيز cikin littafin nan na malam ɗan habibu da والمبسوطة kuma mudawwana mabsuda وابن القاسم malam ɗan kasim ma ya faɗa a cikin littafin nan na mabsud نعم
Mm, akwai akwai mun tsakanin mabsuda da mabsud ita mabsuda din mudawwana ce shi kuma mabsud littafi ne na isma'il al-qawi نعم eh wani littafi ne wanda ya yi indirasi ba a same shi ba yanzu Mm.
وكتاب da محمد kuma wato littafin nan na Muhammad dan Sunu da Muhammad dan Mawazin wa ibn Sunan da Muhammad dan Sunu ne من شتم المسلمين wanda ya saki harshe ga Allah ta'ala والنصارى ba Yahude ne shi ko ko ba Nasari بغير وجه الذي ba ta wayan fuskar da ya gafarta da shi ba a kashe shi ولم يستجب ba za a fitar da tuba zuwa gare shi ba قال ابن القاسم Abdurrahman dan Kasim ya faɗa إلا أن sai dai idan ya يسلم miƙa wuya قال كذب وسلم ya faɗa a cikin majalisar mudawwana mabusuda أو sai أن in ya miƙa wuya yana ɗau'an wato shi da kansa ya zo ba kira shi aka yi ba قال أسبق mala asbaku dan faraju ya ce لأن وجه الذي به كفروا domin wannan fuska da suka kafarta da ita هو shine دينه wannan addinin nasu وعليه kuma a bisa wannan aka yi alkawari da su من دعوة na السائبة dawar da suke ga ubangiji cewa yana da abokiyar rufa والشريك da kuma shariki da والولد kuma ɗa وأما غير هذا amma wani wannan magana من na الكريم rikiran ƙarya da والشك sakin harshe ولم to يعاهدوا wannan ba ya alkawari a a kansa ba وهو نقض saboda haka idan sun yi haka sun warware alkawari قال ابن القاسم abdulrahman dan kasim ya faɗa في كتاب a cikin littafin nan na Muhammad dan Suno ne ومن شتم من غير آل الأديان الله تعالى wanda ya shiga shi ga Allah ta'ala wanda ba mabuta addini ba غير وجه الذي da ذكر wannan fuskar da aka ambata a baya في a كتاب cikin littafi na sa a kashe shi إلا أن يسلم sai dai idan ya musulunta وقال المخزومي malam makhzumi ya faɗa a cikin mudawwana mabsuda ومحمد بن da Muhammad dan Maslamata وابن da ibn Abi Hazimin لا يقتل yace ba za a kashe shi ba لا يستدعى har sai an fitar da tuba zuwa gare shi مسلما musulmi ne kasance ko ko kafiri ne وإن تاب idan ya tuba falamu zahirun وإلا idan ko bai قتل.
tuba ba sai a kashe shi وقال مؤرخ malam mudarrifu ya faɗa وعبد da الملك abdul malik dan majushunin مثل قول ya faɗi misalin faɗin imamu na maliku قال أبو محمد بن أبي زيد abu muhammad ibn abi zaid mai risala ya faɗa من سب الله تعالى wanda ya saki harshe ga Allah ta'ala بغير وجه الذي به كفر ba ta wani fuskar da ya gafarta da shi ba a kashe shi إلا أن sai dai idan ya يسلم zo ya musulunta وقد ذكرنا قول ابن جلال hakika mun ambaci faɗin nan na malam dan jallabu gabanin nan وذكرنا القول mun ambaci faɗin nan na Ubaidullahi وابن دبابة da Ibn Dubabata وشيوخ da shehunan nan na garin Andalus السنة a cikin wata banasariya da yadda suka ba da fatawa cewa a kashe ta لتبها بالوجه الذي كفرت به الله Mhm.
والنبي saboda ta saki harshe ga Allah ta saki harshe ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ba ta fuskar da suka fasa da shi ba إجماعهم على ذلك da kuma haɗuwar wayannan malamai a bisa haka وهو ناو قول الآن wannan yayi daidai da ɗaya faɗin في من سب a cikin wanda ya saki harshe ga Annabi sallallahu alaihi wasallama daga wayannan malamai الوجه الذي كفر به wato da su wayannan Yahudawa ko ko Nasara da fuskar da suka kafarta da shi ولا فرق في ذلك babu بين ba bambanci a cikin wannan nan ka tsakanin sakin harshe ga Allah da kuma sakin harshe ga annabinsa أن anna ahadna domin dai cewa mu mun yi alkawari da su ala alla yuzhiru lana shay'an cewa kada su yadda su bayyana mana komai daga kafircin su wa alla yusbi'una shay'an min sannan ka su jiyar da mu komai daga wannan ranka dhalika. wa mata fa'alu shay'an to duk lokacin da suka aiwatar da wani abu irin wannan wa huwa naqdu to wannan ya zama warwarewa ne ga alkawarin su واختلف العلماء malamai sun kara wa juna sani a cikin dan tarana إذا تندفع idan ya juye ya koma zindiki قال مالك imamu na maliku ya faɗa da malam mudarriku وابن عبد da ibn العزيز abdul hakimi da asbagu dan faraju لا يؤجر yace ba za a kashe shi ba أنه خرج من كفر إلى كفر domin dai abu ta yi daga wani kafircin ya koma wani kafircin وقال عبد الملك بن معاذ abdulmalik dan majishunin ya faɗa yace a kashe shi لأنه دين domin dai wannan addini ne wanda لا يقر عليه أحد ba za a tabbatar da ɗaya a kansa ba ولا يكذ عليه ba kuma za a karɓi jizya a kai nasa ba أعلم عجيب malam dan habibu ya faɗa وما أعلم من قال yace ban san wanda ya faɗi wannan ba in ba abdulmalik dan majishunin ba أصل fasali kenan na karabe mana هذا حكم من سرع بسبه wannan shine hukuncin wanda ya bayyana da sakin harshe ga ga- gare shi وإذا فتما لا يجوز garaba abin da bai dace ba da daukar ubangiji da وإلهيته kuma cewa ubangiji ne فأما مبدل الكذب amma wanda ya kiran ƙarya alayya a kai nasa madaukakin sarki بادعاء الإله da dawar cewa shi ma wato Allah ne أو ko ko yace الرسالة a shi manzon Allah ne أو النادي أن يكون الله
ko yace خالقه a shi bai da Allah ne ma ya halicce shi ba أو ko ربه yace bai da Allah ne mai renansa أو ba قول أو قال ليس لي ko ma رب yace sam sam ba shi da ubangiji baki daya أو المتكلم بما لا يقال ko kuwa mai magana da abin da ba za a gane ba min dalika daga wannan yanka a cikin maye na sa أو غمرة جنون ko ko ko dulmiya na hauka na sa ولا خلاف imam alƙali ya ce babu sabani a cikin kafircin wanda ya faɗi wannan magana da mai da'awar haka مع سلامة عقله tare da kubutar hankali na sa وما قد irin da yadda muka gabatar da shi لكنه تقبل توبته sai dai sha'anin da lamarin za a karɓi tuba nasa ne a bisa zance ba shuhuri وتنفعه إنابته mai da lamarinsa ya zuwa ga ubangiji za su amfanar da shi وتنجيه من القتل Mhm.
بيئته dawo wasu zuwa ga addini za su tsere da shi game da gabarin kisa لكنه لا sai dai cewa يرفع shi من عزيم ba zai kubuta ba القتل da gaban kashi mai tsanani ولا يرفع عن شديد الإكراه ba za a sassauta masa ba daga azaba mai tsanani ليكون ذلك زجرا لمن dan wannan ya zama tsawa ne ga misali na sa عن قوله amsa wannan faɗi da ya yi ولو عن الأوجه sannan ya zama tsawa ne gare shi amsa komawa كفره saboda kafirci na sa وجهله ko ko rashin sani na sa إلا من تكرر منه ذلك sai wanda irin wannan ya zama ya zama ya maimaitu daga gare shi وعرف استهانته aka sani cewa wulakantarwa yake yi بما أتى da abin da ya zo da shi وهو دليل على to wannan dalili ne توبته a mummunan abin da ya kulle a zuciya ta sa وكذب da توبته kuma ƙaryan tuba na sa وسار to كالذل sai ya zama to kamar zindiki الذي لا نعمل باطلا wannan da ba za mu amince da baɗininsa ba ولا نقبل ba رجوعا kuma za mu karɓi komawarsa ba وحكم السكران في ذلك imam alƙali ta hukuncin mai maye a cikin wannananka حكم shine السائل hukuncin watsakake وأما المجنون amma wanda yake mahaukaci ko ko والمعصوم wanda yake gaula وما علم أنه قاله من ذلك abin da aka san cewa ya faɗe shi daga wannananka فيها لجمرته a cikin halin dilmewar rashin hankalinsa وذهب ميته da tafiyar ganewarsa بالكلية baki daya ولا نزل to wannan babu tsokaci a cikinsa وما فعله من ذلك amma abin da ya aiwatar da shi min zalika daga wannan ranka فيها a لميته halin watsakewarsa وإن لم يكن معه ko أقل da babu hankali tare da shi وسكت تكليمه wato kallafa ta zama tasa daga gare shi وجب على duk ذلك da aka sayan masa ladabi ليزجر عنه dan shi ma ya zama ya tsauci gabanin haka وما يؤدب على قبائل الأموال irin yadda ake masa ladabi a samu nan ayyuka ويوالى أدبه sannan in ya sake a yi masa ladabin in ya sake a yi sake masa a bisa haka
حتى ينكف عنه.
har sai ya kame ji haugansa sai ya kame gaba da sakin harshe ga ubangiji Hmm.
كما تؤدب البهيمة irin da yadda ake wa dabba wato ladabi على سوء an samu munan hali حتى har sai ترى an horar da ita وقد أعرق علي بن أبي طالب رضي الله عنه hakika sayyidina ali dan abi dalibin ya kona Allah ya kare da gare shi ya kona من ادعى له الإله ya kona wanda ya masa da'awar cewa shi ubangiji ne eh sune wayannan a Abdullahi bin Sabain bin Sauda al-Yahudiyya wanda shine yake gari akidar a wato ita rafidanci wa kidaya sannan kuma shine jagoran sabaiya sune masu cewa sayyidina al-Allah ne ya mafi ya mafi karfa masu masa annabin Allah shine Allah mawaki daya eh sai na yake duk wanda ya kara wannan sai na kona shi ya kirawo yaransa sai na ana kiran yaron nasa kambar yace aje ayi gwalalo a zuba wuta a ciki aka yi gwalalo aka zuba da aka zuba idan ya fara kamawa zai wurga kenan yana wurgawa to sai a labari ne gun Abdullahi bin Abbas aka ce Abdullahi bin Abbas ga fa sai na Allah yana wurga mutane a cikin wuta sai ce kai amma da ina gurin da na hana shi saboda ba ni azaba da wuta sai Allah sai sai na Abdullahi bin Abbas ya wato ka- wato in an sifanta shi sai na yaro ne shi amma da aka zo aka ga sai na abin da Abdullahi bin Abbas ya ce sai ce sadaka wallahi wa nasaha yayi gaskiya kuma yayi nasiya kuma na kabla sai hasa to wannan shi abin da ake bukata kaka ce wani yaro ne wani bi isa ba yawwa so da yace to na na kabla sai hasa kuma in Allah ya daga nan an bari amma kafin a zo wannan bangaren lokacin da shi ya fara kama yana wurgawa sai wasu daga cikin mutanen saba'iyya din suka koma gefe suka ce a ai yanzu muka yarda kai Allah ne da muna kokonto amma yanzu da muka fara ganin kana azaba da wuta mun san ba mai azaba da wuta sai Allah to yanzu muka tabbata Allah ne kai eh to saboda kawai nan su ne a kiran su saba'iyyawa kuma duka daga cikin shi'anci suke yasa kullum mutane malamai suke tsautawa kada mutum ya sai fara shi'a in ka ce ai ai karama kake yi to ana nan sai ka zan sai babba eh da ko suna nan ana zira su da haka cewa ai kai ba wani abu bane ba kawai ka fi sayyidina Ali akan sauran sahabbai to ana nan ana nan zaka fara zagin sahabban daga nan kuma ka ce ai daidai maki da annabin Allah an yi Isra'i da manzala da manzala da kuma sayyidina Ali sadaka wannan duk shine aqidar su sadaka su a gurin su sayyidina Ali ya fi dukkan annabawa yanzu ko wannan zo zakin ya faɗa ba ya ce dukkan annabi duk wani abu da ka sani sayyidina Ali gaba yake da shi to suka zo suka ce ma ai ya fi manzon Allah da tana yanzu misali shedanan nan na garin mu yanzu abinda suke gaya wa manzon Allah baƙaƙi ba sa iya gaya sai na yi wannan yake nuna cewa akwai wani abu tsakanin da manzon Allah kuma wannan ne janyo shi an cin saboda haka Allah kiyaye mu sifa ce babba eh inda mutum ya shige ya shige ta to sai ya je karkanta Allah kiyaye mu hmm amin amin وقد قتل عبد الملك بن مروان الحارث المتنبي to anan alkali zai kawo mana tarihin wato shugabanni da suka aka keta alfarman Allah ba su iya bari ba sai da suka yi hukunci a kai wanda haka ya kamata ga duk shugaba ya zama su yana aiwatarwa kada mutum ya zama ah, sai an taɓa alfarmarsa a nan yanzu nan su shaidu ne mu cewa ba yadda za ka zo ka zagi gwamnan garinmu ko matar gwamna a ce an kyale ka dole sai an nemo ka sai an ma hukunci sai an kulle ka sai komai matsayin ka kuwa amma a ce a taɓa sahabban manzon Allah ko a taɓa shugaban halitta gaba ɗaya kuma a yi shiru wannan babban abun kunya ne bai da gaske Allah ka kiyaye mu mm ha- wato harbin idza masima khasan jahu wa idza yusamu ilahu lam yaharbi kamar da mai dalili yake faɗa mhm وقد قتل عبد الملك بن مروان Abdul Malik dan Marwana ya kashe Al-Haris al-Mutalabi. Shi Haris al-Mutalabi din nan wato wani ne mai da'awar cewa shi annabin Allah ne. Ya kuma zuwa zamanin Abdul Malik dan Marwana. Abdul Malik dan Marwana kuwa ai ka ga ɗaya daga cikin ah, Marwaniyawa ne a Bani Umayya. So haka ne zan ce wai ga wani ya zo cewa shi annabin Allah ne. Sai sa aka kama shi. A kama su aka shi kai tsaye ba ta magana. Mhm.
وسلبه Ya kuma tsire shi وفعل ذلك غير واحد من wani ɗaya ba ɗaya ba daga cikin halibobi ya aiwatar da irin wannan da sarakuna da makamantan irin masu da'awar cewa su ma annabawa ne. Mm.
وأجمع علماء وقد Sannan malaman zamanin su sun hadu على ثواب فعله a sakatar ta ayyukan waɗanda suke wannan aikin. Mm.
و- والمخالف في ذلك Me sabawa a cikin wannan ka من كفره da kafircin su shi ma kafiri ne.
وأجمع فقهاء Fakiyan nan na bagada da sun hadu أيام المقتدى a kwanukan nan na al-muqtadiri wato wannan sarki al-muqtadiri billahi halifan abbasiya ne. Mm.
من المالكية daga cikin malikiya وقاضي قضاتها a lokacin alƙalin alƙalanta أبو عمر المالكي shi abu umar al-malikiyu على قتل الحلاج sun haɗa kan cewa kashe hallaju wa salbihi kuma a tsire shi da'awahu al-ilahiyya saboda ya dawar cewa shi Allah ne wal qawla bil hululi da kuma wato faɗin da ya da hululi na cewa Allah yana sabaka a jikinsa wa qawlihi ana al-haq da kuma faɗin cewa ana alhaku ana alhaku
ma atamassukihi fil zahiri tare da cewa ya yi rikowa da shari'a a zahirin lamari wa lam yaqbalu amma wayannan malamai ba su karɓi tuban sa ba da tuban da yi to wannan a bisa alƙali ya faɗi wannan magana da tabbatar da cewa wannan abin da ya faru da Hallaji ya faru gare shi eh shi sa malamai a aka rabu gida biyu a cikin sufaye dama wanda ba sufaye ba kwata wata ba sa kallon Hallaji musulmi ne shi da ba sufaye sai aka rabu biyu wasu malaman suna ganin a'a masanin Allah ne wasu na ganin a'a kwata kwata ya riga ya fita bisa wannan da'awar da yi ita kuma da'awar da yi tana da ɗaukan harshe biyu cewa ce ana alhaku akwai a cikin sunayen Allah akwai alhaku sannan kuma alhaku akwai al'ashehu sabitu abu tabbatacce ana kiransa haku sannan kuma alhaku ana kiranta gaskiya sai aka dace an alhaku da kuma ma fi jehi illa Allah ko ko kuma ma kudukum ta hada gadani abin da kuke bautawa yana karkashin daga daga yana to irin wannan nan suka wasu suka ce shine irin a a shadaha na sufayi irin wanda ake cewa wa ma yafu wa ma yafu na bihi fi shadahi fa zaka jadu muqtabil lil qadhi kamar da shi a ibasu zunna yake faɗa yace wa kila bal yunadu hukumu zahiri lahum siyanatan li shar'i dahir eh ana zartar da hukuncin shari'a kan irin wayannan mutane dan a kiyaye shari'ar ubangiji to saboda shi Allahu da ya fito iwan nan magana tare da cewa mutum ne mai yawan ibada an ce kullun ya bude mihrabarsa inda yake sai da auduga dama an ce aikin auduga yake yi shi za ka kira shi da hallaji to an ce kullun ya bude wannan gurin sai ya yi raka'a 400 tukunna sannan ya ci gaba da kasuwancinsa kullum sai ya rika da ni to mu yanzu da ke ganin mu ne musulman na gaske ba ma yin ko arba'in ba ma yi amma shi kullum sai ya rika a ɗari hudu wannan ta nafila ce to sannan kuma ila yau a an ce daga wayanda suke masa tawili suka ce ai an ga abin da ya faɗa ɗin bayan ya ce ma duk ma'abudukum ta ta kadami ana ɗaga kafa tasa sai a ga dinare ne a gurin da da da da azurfa to kuma shi ne abin da mutane suke bautawa dukiya ce nema da sauransu da sauran sai ke cewa ta kace wannan shine tawilin da aka yi masa amma magana cewa matil jubbat illa Allah ba abin da ke cikin jubba sai ubangiji aka ce wannan babu zancen tawili a cikin sa to wannan shine abin da ya faru a zamanin aka kama shi aka yi masa kashe shi sannan kuma aka tsire shi an yi wannan a shekara ta 309 309 yanzu shekara wajen dubu kenan da wajen 100 da wani abu da rasuwar shi hallaji amma an ce a tarihi kamar da Aliyu Qadi ke fara cikin shari'a Ashfa cewa bayan an je an tsire shi jinin sa yayi tsattuwa sai dinga rubuta Allah Allah sai inda jinin ya daga sai ga rubutun Allah Allah a gurin shine an ce Sida al-Qadr Jilani da ya zo a zamanin sa tun kaga tsakanin su wajen karni uku ne da ya zo a karni karni biyu ne tsakanin su a zamanin sa da ya suke cewa Hallaj sun tibe yayi bai samu mai riko da hannunsa ba yace amma da ina nan da na riko da hannunsa to anan kaga shi hallaju shi da alƙadar jinan ya masa tawili kan cewa wato mutum ne mustaqimi me ya fitar da shi rashin mai riko da hannunsa to dama riko da hannu a ilimi ya zama wajibi to ina kuma ka tarbiyya ta sufanci ai baka samu ba ba inda zaka shi abinda ibn ashir ke faɗa ko yashabu shaykhan arif al-masaliki yaqihi fi dariqi al-mahaliki lalle ya riƙe abu ya abokanci shehi wanda ya san tafarki wanda zai kiyaye shi halaka a cikin tafiyarsa amma yanzu sun kawai mutum yana ganin ya kai matsayi da zai sa ikwanci ya zama kawai shine shehi ne mai warwarewa mai sawa ba tare da ya san ƙayoyin ya shehun tarke ba ya ma ɗalibta take tukunna ya ake al'amara to wannan shine abubuwan da suka faru shine abun da yake damun mu a yau da yawa sai mu ga masu da'awar cewa su shehunne ne suna ba da tarbiyya wanda su kansu suna bukata a tarbiyyantar da su a sun ba haka ba mu abinda abinda muka sani hatta shehunnai sai mutum ya kai wani matsayi tukunna ya kai wasu shekaru sannan hatta ka bada diga dariga ba ai ka doga ba ka bada diga wajen shehunnai a da abinda abinda muka sani za ka zo ka yi sahara ka ba wa Allah zai akan karɓar dariga idan ka je bayan ka je a dinga masa lagumi ka dawo ce koma ka dawo ce koma har sai an ga da gaske kake to sannan sai a baka a ga yawan sharuɗa da dokoki amma yanzu za a fita kawai wani abin ta kai da wani ke gaya mu wai an je wani gari an je an musulantar da su da aka musulantar da su a satin sai aka ba su dariƙa da aka ba su dariƙa a satin sati mai zuwa aka aka yi musu tarbiyya wai sun wasara sun wasara wasu irin wasara ce wannan wasara ce zuwa wata jahannama kawai saboda ba ilimi ne wanda mai karamin tunani zai ɗauka ba ilimi ne wanda ake buƙatar tamakkuni a cikin ilimin tukunna kana ji ba maulana shehu ibrahim miyas allah ya dare yana faɗa lokacin da aka zo aka ba shi labari ga wasu mutane sun ce sun daina sallah sun daina azumi ba sa aikin komai an tambaye su sun ce ai sun wasala shehu ce iya haka ne ni ma na da sun wasala ita amma yan bagi an tas'aluni ila ila wasalu ku tambaye ni izuwa ina suka wasala suka ce sun wasala izuwa ina ita wasalu ila sakar sun wasa zuwa wata sakara domin Allah haka yi fara ko ma salakakum fi sakar qalu lam nakum min al-musallina wa lam nakum min al-musallina kunna nakhudhu mal khaybin saboda in man da lalacewa yanzu wanda bai wuce baya ruwansa da sallah ba ruwansa da azumi ba ruwansa da yana keta alfarma Allah ya ce ya wasala to ai tambayar da za fara wasu shine shin shehu Ibrahim kafin kai ya wasala ko bai wasala ba in ya wasala me yasa bai dena wa'annan abubuwan da kake kare na ba kai ko ko kai ka fi shi a gurin Allah shin shehu Tijjani ya wasala ko bai wasala ba in ya wasa da yasa bai dina ba duk tarihin magabatan da ake ba ko ma misali yanzu ai muna da mu mu a Kano mu muke da kwafi na Shehu Ibrahim muna da manyan da ya tabbatar da su irin sarki Sunusi irin su Murabus irin su Shoman Tijani Shehu Atiku manya manyan shehunan nan me yasa duk ba a rawaito sun bar sallah ba kuma su ne mikiyari da za a tsaya auna yau idan an tashi gwada misalin a ce shi ran shi zo ya wasu abubuwan makwanta irin wannan to sai a duba wa'annan makusantan tare da shi yau da an ga irin wannan abun a gurin su to sai a faɗa amma a samu yara mutsi wanda ba su ma san addini ba kwata kwata suna abin da suka ga dama wai kuma sai bara a zagi shehu ibrahim da su wannan wannan wannan rashin adalci ne turka idan ki mutum ziza saboda lalle mu kiyaye kanmu mu nemi abu a wajen mara masu shi kada mutum ya je fada cikin tashin hankali da ba ranar fitowa eh da kai da wannan da abin da kake da awashihin naka ne ku je duk ku shiga cikin wutar jahannama baki daya Allah ka kiyaye mm amin amin
وكذلك حكموا في ابن ابي الاذى to haka nan suka yi hukunci a cikin ibn abi al-azza shiri وكان على ناوي مذهب shi ma yana kan matafiya irin ta hallaju bayan bayan an yi wa hallaju din a lokacin shi kuma wato shi kuma halifa a lokacin shine arrabi billahi shi kuma alƙalin alƙalai na magada da a wannan lokacin shi ne abul husayn dan abi umar al-maliki ibn abdulhakim ya faɗa a cikin mabsut na isma'il al-qadi wanda bi yake shi annabi ne a kashe shi Abu Hanifa Nomanu ya faɗa da shi da mabiyansa wanda ya mutum cewa Allah ta'ala ne ya halitte shi ko ko ubangiji ne wato ubangijinsa ko ce wa samsan ma bai da akwai Allah ba baki da ba shi da Allah yake to wannan yayi radda Abdurrahman dan Kasim ya faɗa a cikin littafin Malam dan Habibu da Muhammadu dan Mawazin a cikin wata yace wanda duk yake shi annabi ne abu da tuwa zuwa gare shi ya boye wannan nan ka ko ko ya bayyana shi to wannan da zai zama to kamar mai ridda ne malam sunun ma ya faɗi wannan magana da wani na sa mala ashabu ma ya faɗi wannan a cikin wani bayan hude yake wani shi annabi ne har ma ya da wacewa shi annabi ne zuwa gare mu mala shafi ya ce idan ya zama to yana bayyana haka a bijirar da tuba zuwa gare shi to idan ya tuba falhamdulillah idan ko bai tuba ba a kashe shi abu muhammad dan abida da mirsala ya fada a cikin wanda ya la'anci bari abu mai halitta ta sa wai da aka faɗa shi wai aka masa ya kai la'anta ga ubangiji sai ta wai harshensa ne wai ya zani wai ya yi nufin zai la'anci shaidan ne sai ba da haka ibn abi zaidan alkira wani mai risala ya ce a kashe shi don kafirtinsa ba za a karbi hanzarinsa ba ku kaga wannan abin ta daura magana ne cewa shi ba za a gaba tubansa ba abu lasar alƙabisi ya faɗa a cikin wani mai maye da yake cewa wai shi anallahu anallahu subhanallah kaga to idan ya tuba ya masa ladabi idan kuma ya sake dawowa ya zuwa misalin wannan fadin nasa to sai a neme shi inda za a nemi zindiki hukuncin zindiki za a yi masa domin dai wannan kafirci ne na masu warki fasali ke yadda ka rabe mana amma wanda ya magana daga sarayen nan na zance da wautan lafazi na daga abin da ba kiyaye zancensa ba ya zo ya yasar da wato lisanin warke nasa ya wato ya saki harshensa da abin da yake hukunta wulaƙantarwa da girman ubangiji da kuma ɗaukar ubangiji mana bikin sarki ko ko a ya buga misali a cikin shafin wasu al'amura da shafin abin da Allah ta'ala ya girmama na daga masarauta ta sa ko ko a ya riko min al-kalam daga zance ga abin halitta ga abin da bai dace ba sai a haƙin mahalittinsa ba wai yana mai nufin kafirci ba ba yana nufin wulakantarwa ba ba mai gangantawa da ilhaji ga tsaurin kai ba idan irin wannan ya mai mutu da gare shi aka gane ya yi haka to wannan ya nuna cewa ya yi wasa da addininsa ne kuma ya shirya da cewa yana wulakantarwa da alfawar ubangiji wannan ya nuna cewa jahili ne shi da girman buwaya Allah da kuma girman ubangiji to wannan kafirci ne babu kokonto a cikin sa to haka nan in kana ma auradahu yujibu al-istighfar idan abin da yazo da shi yana wajabta istighfar wulakantarwa da kuma jingirta waya ga ubangijinsa malam nan habibi ya bada fatawa da malam asma gudan kalilu daga fakiyan nan na garin Kurduba da cewa a kashe wanda a kashe wanda aka sani da ibn ibn afi ajaba hmm wa kana kharaja yawma to shi wannan mutumin baduku ne eh wato kaza wal mataru eh wai ya fito ta rana sai ruwa ya kama sai ruwa sama sai zu qala sai yake cewa kharrazu ya rushu eh wai wai wai al kharrazu wai ya fara jika fatinsa eh wato baduku kenan ko to kaga ubangiji ke da ubangiji ke kenan da wannan magana wai ya billahi To, to a cikin wannan gari akwai wato wani malami mai suna Abu Zaidin, ma'abocin Assamani ya ci, da kuma Abdul Ala Ibn Wabin, da Abbas da Isa, sun yi tawakufi cewa ai a zuzajinsa kuwa, da abin da ya gaya wa Allah ɗin nan. Sai suka nuni cewa ai wannan kamar wasa ne na magana. يكفي به العجب تكوى مصر دبي قال لي وابتا بمثل القاضي نئذن موسى بن زياد تو القاضي موسى دان زيadu shi ma ya bada fatawa da misalin haka cewa kyale shi ma'ana yanzu dai ya samu mutane guda uku gashi wannan alƙalin Musa dan Ziyadu ga Abu Zaid sahibi Samaniya ga Abdul A'la sun mara baya cewa kyale shi ci gaba da rayuwa yauwa amma dai masa da jikin shi kenan to sai malam dan habibu ya faɗa daga cikin malakawa yace yace a kashe shi in an je lahira wato jininsa ni yana wuya na yace yanzu a fita harshe ga ubangijin da muke bautawa sannan mu sake mu kasa rabuwa ga Allah yace mun zama mutanen arziki muke nan ba bayan arziki muke nan ai in dai muka zama haka to mu zama to bayan Allah masu bauta Allah ba Ibn Habibin ya fashe kuka aka daga madarsin nan zuwa wannan sarki shi ne abdurrahmani dan akamal umawiyu to ita ajabu ita ce ammar wannan abin nema tana ma daga cikin mowoyinsa to aka zo aka aka bashi labari shi sarki abdurrahman dan akamal umawi aka ce masa gafa sabanin da malamai suka yi aka ce malamai uku suna bangare daya a kyale malami ɗaya kuma yana bangaren cewa kana kyale sai an kashe shi sai ku izini ya fito daga wajen shi wannan sarki Abdurrahman dan haka yace ayi riko da fadin malam dan Habibu da abokin malam dan Habibu wa amara bi kashi yace a kashe wanda ya wannan danyen magana wa kutila sai ko aka kashe shi wa suliba aka tsire shi bi hadratil faqihaini a amma wato a gaban wayannan fakiyai Abu Zaid da Sahibu Samaniya da Abdul A'la wa adala alqadi sai da shi wannan alƙali Musa dan Ziyad shi kuma a cire shi daga alƙalanci da kiwo maki bil mu saboda ana tuhumar su cewa akwai almundahala cikin al'amuransa ya da a cikin ita wannan kissa wa wabbaka baqiyatul fuqa to su kuma wancan fakiyai guda biyu ya kursa su a gurin wa sabbahu ya sassake su cewa a ce a taɓa shanin Allah kuna fakihai ba ku komai ba Mm. wannan shine abin da ake bukata idan misali aka taɓa wani abu na Allah ka fusata wannan shine koyewa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mu ji manzo Allah bai hakuri ne ba ka taɓa jin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fusata ba sai an taɓa alhamma Allah to anan ne za ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya iya hakuri ba zai bari ba Mm.
wa amma man sadara anhu min zalika lahanatu amma wanda wato sun tube guda daya ya zama ya bun- ya bujiro gare shi wal falkatu da kuma su bulda maka alshar mai zarcewa malam ya kunta na kusa mutukan wannan bai zama to jinya tare da Allah ba wai zaran bai zama to izgili ba wa yu'aqabu to wannan sai ayi hukuma akan ta wa yu'addabu bi qadri sai ayi wa mutum ladabi gwargwadon abinda wannan wato bagara ta hukunta wa shira'ati ma'ana da kuma munin wannan magana wa surati halika da suran nan ta halin mai fadatta wa sharhi sababi da kuma sharhin sababinta wa muqarin da abin da ya gwa- gwamu da ita qarsu ila ibn al-qasim an tambayi Abdurrahman dan Qasim Allah ya jin kai gare shi amsa wani mutum wanda ya kira wani mutum da sunansa sai ko ya amsa masa labbaik allahumma labbaik sai ce wai labbaika Allahumma labbaika kala sai Abdurrahman dan Qasim ya ce in kana jahil idan wannan mutumin jahili ne aw qala hu ala wajhi ko kuwa ya faɗi wannan magana ya amsa fuskar wauta ala shay'a ya ce ba komai na kisa a kai nasa sai dai a yi masa cigaba da ladabi amma ba kisa Hmm.
qala al-qadi to alƙali ya bar fadari ya faɗa sharhu qawli ita kaga sharhin faɗi nasa annahu na la cewa yu'addabu alayhi wato lashi alaihi ma nasa la qatala alaihi ba kisa kansa Mm.
wal jahil amma shi jahili ana masa tsawa wa yuqallahu sannan a sanar da shi wal safiu shi kuma wawa yu'addabu ana masa ladabi ولو قالها على اعتقاد Mm.
إنزاله na'am منزلة ربه da ya faɗi wannan magana hamsa kudurce ya saukar da shi wato masaukin ubangiji nasa لكفر da sai ya kafarta هذا مقتدى wannan shine mahukuntar faɗi nasa وقد أسرف yace hakika da yawa daga cikin wawayen nan na mawaƙa sun yi wauta ومجتهد da wanda ake tuhumta ta su a cikin shi wannan babi واستخفوا عزيم هذه sannan sun wulakantar da girman wannan alfarma وأتوا من sai suka bar daga wannananka بما ننزل da abin da za mu tsarkake kitaba na littafin mu ولسانا da kuma harshen mu da alƙalamin mu عن ذكر ba za mu ambace shi ba ولولا imam alƙali ce wallahi ba dan mun yi nufi mu nassanta wasu mas'aloli ba أكينا wanda muka haka so sa baya لما ذكرنا ita da ba mu ambaci komai ba مما na riga يذكره abinda ambatansa zai zamanto yayi nauyi akan mu مما أكينا na daga abin da muka hagaito shi a cikin waɗannan fasalai musamman fasalin da aka yi magana na babu ya shidan nan wanda aka rinka faɗo waƙoƙin da mutane suka yi irin su mutane bi da irin su abu na wasu din nan da irin zantukan da suka yi akan haƙoƙi na manzala da haƙoƙin annabawa ya ce to ba dan an faɗi cewa za a kawo su ba sai ba kawo ba saboda nauyin magana
وأما ما ورد ita amma abin da ya zo a cikin wannan daga ma abota jahilci وأغالي da kuma masu kusakurai na harshe وقول بعض da waɗannan na shafin larabawan ƙauye rabbul ibadi malana wa malaka qad kunta taskina fama wadalaka anzil alaina lagai sala abalaka wato wannan shi mai waka ne wanda yayi ta cikin rashin ladabi eh ya roki Allah amma cikin rashin ladabi to shine sadaka har ya zamanto ana irga shi a cikin wauta da da da- da kuma buga misalin da alƙali yayi ya kawo wannan wakar wai abin da yake cewa rabbal ibadi ya ubai wato ruwa ne wai an kwana yi ba a yi musu ruwa ba to kuma mai roki Allah ya kaskantar da kai kuma sai kuma ya dauko wannan waka yana yi wai rabbal ibadi ya ubangijin bayi malana wa malaka me ke gare mu kuma me ke gare ka ma'ana me ya faru me wanda laifi muka yi a to da ma laifi ba kullum a cikin kuke ba wai wanda laifi muka yi haka hana ba mu ruwa kada kunta taskina ai ka tabbata kana shayar da mu fa ma badalaka yanzu kuma me laifin mu ka kana mu an zai ana rage sa ka saukar mana ruwa kawai na abana ka ba sai ka kula ba sai wannan babu da dabi'a cikin sa yasa wannan lafi cewa li yu'azzima al-mas'alata wa ɗayan ku in zai roki Allah i girma roƙon da zai wa ubangiji eh na'am fi ashbahin a cikin makamanta da hawa ga wannan min kalamil jawhar na daga bance na wawaye wato wannan johalin ba jahilci bane ba wauta ce eh fadan hansa wa take cewa a alala ya jahalan ahadun alaina fa na jahala fawqa jahalil jahilina kadai ya mana wauta to mu zai masa wautar ta sasa wautar eh to saboda wannan kalamul jahali kenan mhm ومن لم يقومه ثقا- ثقافه da wanda wato gamfin nan na tajibu shari'ati ladabin shari'a bai zama ya ya tsaye da shi ba da ilimi a cikin wannan babi وقلما imam alkali ce ya tsaranta kwarai يزور irin wannan zance ya fito sai daga wanda yake jahili wanda ya zama wajibi a koya masa wajibi a yi masa tsawa da kuma taurarawa gare shi a bisa kada ya yadda ya dawo zuwa misalin irin wannan قال أبو سليمان القدامي abu suleiman al-haddabi ya faɗa وهذا kaga wannan haure ne shi من الكذب daga cikin magana والله منزه ubangiji madaukakin sarki wato wato tsarkake ne gaban wayannan al'amura وقد روينا haƙiƙa mun rawaito عن أول بن عبد daga aunu dan abdullahi أنه cewa shi ya faɗa يعزم adukum rabbahu ɗayan ku ya girmama ubangijinsa أن يذكر اسمه kada ya ambaci sunansa a cikin komai حتى لا يقول أخ- har kada wata rana ya zo ya ce akhzallahu al-kalba eh wato ya ce Allah ya wulakanta wannan karar wai saboda ai a cikin fadar lafazin ga sunan Allah kuma ga sunan al-kalbu shine ba a san abu da haka eh وفعل به كذا.
ya aiwatar da abu kaza da abu kaza da shi to shi sa yake so baki ma ya zamanto an auna an saba masa da abubuwa na alkhairi kar ya zamanto ana yawan faɗa wasu abubuwa wanda ba su da daɗi eh an ce wata rana sai annabi samu wuce a tambaye ko ya wuce ce da kare izhab bi salam to ka lafiya sai aka ce masa "Ah, alhanzir ne ba sai ce ai ba na son na saba harshe na mummunan manzi eh mhm na'am وكان معاذ من أدرك shashin wayan da muka rafta an ji alƙali da rafke ce wannan mu أسلم يذكر اسم الله ya karanta ƙwarya a musulun Allah ta'ala إلا فيما يتصل sai بذلك a cikin abin da ake saduwa da biyayya ga Allah وكان يقول لي ya fada ya kasance yana faɗa ga mutum yana cewa جزيك خيرا eh Allah ya saka mana alkhairi wato za ka yi mai da shi na ilfa'il aka cire fi'ilin ko yawwa ba aka aka cire fa'ilin wato zakallahu khairan ne za ka ji ta khairan mm وقلما يقول جزاك الله yana ya karanta kwarai ya ce jazakallahu khairan إذا saboda girmamawa ga sunan Allah ta'ala أن يمتع an yi kada ya zama an wulakanta shi ba a cikin biyayya ba وحدثنا الثقة amintattu sun zantar da mu أن الإمام cewa al'imamu abubakar shafi ya faɗa قال يا ya gamance na aibatawa a bisa malaman tauhidi سرت قولهم yawan yawan kutsawa a cikin sha'anin Allah ta'ala وفي ذكر da kuma wato ambatan su wannan nasa الجلال saboda girmamawa ga sunan Allah ta'ala ويقول har ma yana cewa su هؤلاء wayannan malaman يتمنجلون بالله عز وجل suna izgili da ubangiji madaukakin sarki wato sun mai da shi kamar a hankici kenan Mm.
وينزل الكلام في هذا الباب ana saukar da zance a cikin wannan babi تنزيلا masauka ta sa a cikin babin nan na sakin harshe ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama عن الوجوه التي فصلنا amsa fuskokin da muka rarrabe ta والله الموسع ubangiji shine mai gamnakatar Allah ya mana فصل fasali kenan da ka rabe mana
وحكم من ساب سائر أنت ka ga hukuncin wanda da garshe ga sauran annabawan Allah ta'ala da وملائكة kuma wato mala'ikun Allah واستكبر sannan ya izgili da su أو ko ko ya كذبوا zarebantar da su فيما a أتوا cikin abin da suka zo da shi أو ko ko ya أنكروا inkarin su ko وجهلوا ko a yi musu su ma baki daya حكم نبينا To hukuncin- صلى الله عليه وسلم hukuncin su daya da wanda da garshe ga annabi sallallahu alaihi wasallama على مسائل amsa yadda aka jero irin abin da muka gabatar da shi قال الله تعالى Allah ta'ala ya faɗa إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله أي ذو أقرشان آية وقال الله تعالى يا بدا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم الآية أي ذو أقرشان آية إلى قوله أي ذو أبدا الله تعالى لكتوا والمعادم la nufarriqu baina ahadin minhum ubangiji madaukakin sarki ya faɗa kulluna manna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi Allah ya ce kulluna mana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi qala malik imamu na maliku ya faɗa fi a kitabi cikin littafin nan na malam dan habibu da muhammad dan mawazin wa qala ibn abdurrahman dan qasim ya faɗa wa ibn al ibn al-majishuna ya faɗa wa ibn abd ibn abdulhakim ya faɗa malam asbaku dan faraju ma haka da malam sununu liman shatama al a cikin wanda zai garce ga annabawan Allah aw ahadan ko ko daya daga cikin annabawa aw tana ko ko ya jingina ta waya gare su a kashe shi ba ma za mu da tuba zuwa gare shi ba man sabbahu wanda zai garce gare su daga cikin ma'abota amana na kafirai a kashe shi illa an sai dai idan ya musulunta take warawa sunun malam sununi ya rawaito daga Abdurrahman dan Gazim man sabbara an yace wanda zai garce ga annabawan Allah ba yahude ne shi ko ko ba nasare بغير وجه الذي به ba da fuskar da ya gafarta da shi ba أدرم a أنقى sare wuyayensa إلا sai da idan ya mika wuya ya musulunta وقد تقدم الكلاب saɓani ya gabato a cikin wannan asali وقال القاضي Alƙali Sa'id, na'am. Alƙ- سعيد بن سليمان alƙalin nan na kurna sa'id dan suleiman ya bada في بعض a cikin sashin amsoshi da ya bayar من سب الله ya ce wanda zai gashi ga Allah ta'ala da mala'iku na sa a kashe shi وقال سنون malam sununi ya bada من شتم wanda zai gashi ga mala'ika ɗaya daga cikin mala'iku فعليه to kisa ya zama wajibi gare shi وفي ya bu a cikin annawadir wa ziyadati daga imamu na maliku a cikin wanda ya faɗa ya ce إن ya ce جبريل wai mala'ika jibrilu wai ya wai wai a faɗa bil wahayi wai ya kuskure da wahayi نعم.
Mm.
وإنما كان الذي wai suka ce wai ai annabin shi ne sai da Ali dan Abi Dalibin أسجد ya ce abu da tuba zuwa gare shi idan ya tuba alhamdulillahi وإلا idan bai tuba ba a kashe shi ولا katannin wannan ya zo daga Imam Sununu وهذا wannan shine fadilan na Gurabiyawa من الرواب daga cikin Rabibawa سموا بذلك an ambace shi da wannan suna gurabiyawa قولهم domin cewa suna cewa كان النبي صلى الله عليه وسلم أشبه بعلي wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama da sayyidina Aliyu من الغراب بالغراب fiye da yadda hankaka ya kama da hankaka وقال أبو حنيفة sayyidina Abu Hanifa ta ya faɗa وأصحابه da mabiyan Abu Hanifa ta على a bisa asalin su من كذب wanda ya taribantar da ɗaya daga cikin annabawa أو ترك ko kuwa ya jingina wato tawaya ga ɗaya daga cikin su ko yace ba shi ba annabawa فهو مرتد to wannan me yayi ridda وقال أبو الحسن القاسم Abu Hassan al-Qadisi ya faɗa الذي قال a لآخر cikin wanda ya faɗa ga ɗayan كأنه وجه مالك wai ka fuskar wani kama fuskar wato kama fuskar nan ta maliku mai tsaron wuta daga zuwa mai fushi لو عرف أنه yace in an san ya nufi zargi ga mala'ika kashe shi za a yi قال القاضي أبو alƙazi abul fadl ya faɗa وهذا كل kaga wannan dukkanin sa في من تكلم a cikin wanda ya zance ne fihim cikin su da abin da muka ambace shi على جملة amsa jumlar nan da mala'iku da kuma wato annabawan Allah أو على مؤيد ko ba bisa wani ayye wanda aka ayyana ممن حقق wanda muka tabbatar da kasancewa ta sa yana cikin mala'iku yana cikin annabawa ممن نسى الله na daga wanda Allah ta'ala ya nasanta a kai nasa a cikin littafin sa أو حققنا علمه ko ba muka tabbatar da sani nasa للكبر da, da hadisi wanda yake mutawatiri والمستجد da wanda yake ya shahara wanda yake an haɗu a kai nasa da ijma'in malamai ai wanda yake yanke جبريل kamar mala'ika jibrilu da mika'il wannan ya ba qur'ani da kuma maliku wa qalu ya maliku liyaqdi alaina rabbuka وكلنت جنة da kuma masu tsaron aljanna da kuma masu tsaron wuta da kuma zabaniyawa faje da unadiya sanar da zabaniya وعملت da kuma masu ɗaukan al'arshi wa ya hamidu arshara duka bakwam yau mai idin samaniya المذكورين wanda an ambace su a cikin alkur'ani daga cikin mala'iku ومن سمي فيه من الأنبياء da kuma wanda aka ambata cikin sa na daga annabawa وكأزرائيل to argani ce kamar azra'ilu eh dan naka zo suna cewa wai babu wani mala'ika azra'ilu eh abin takeici wai ba azra'ilu baki dai wai sai dai kawai malakul mauti saboda Allah ya ce qul yata wafakum malakul maut alladhi wukila bikum amma azra'ilu nan ko a kawai kaje ka tambaya ai akwai azra'ilu a san shi ko ba ka ba shi shiga gidaje da yawa saboda ka azra'ilu akwai shi imam al-kaji gashi na faɗa cewa wato an yi ittifaki a bisa karɓar hadisi da cewa akwai mala'ika mai suna a zara'iru wanda shine ke karɓar rawuka eh imamu suyudi ma a cikin tafsirin sa abdul mansur karkashin kulli ta wafakum malakul maut allazi kila kila bikum ya kawo asari da cewa wa ismuhu azra'ilu eh saboda azra'ilu sunan mala'ika ne
wa israfila da kuma israfila wa ridwana da kuma mala'ika ridwanu wa hafazati da kuma alhafazatu masu kiyayewa wanda su ne a ya hafazu na min amrillah wanda Allah ya wakilta wa kowa an ce duk mutum yana da mala'ika yana da wannan mala'ikun tare da shi ila an ce kowa yana da guda goma sawa'un musulmi ne shi ko kafiri yawwa sannan kuma Allah ya ba wa musulmi 160 har da wannan guda goma 160 eh amma kafiri yana da guda goma suna kiyaye dan adam a duk da yake kuma ana gane haka lokacin da mutum ya zo rasuwa bayan idan mutum ya rasu da jirwa sun ya rasu ba kafin safiya za zuwa ga wato ƙwari da sun shiga cikin kunnen sa hancin sa bakin sa sauran su yau saboda wannan mala'ikun aikin su ya kare sun tafi amma idan yana nan da ransa mala'ikun suna aiki saboda ba abin da zai same shi mm
wa munkarin wa nakir da kuma wato munkarin wani kirin ko eh mala'ika mala'iku guda biyu masu tambayar kabari eh wanda su za su zo masa eh bashirin wa bashirin Allah ya kawo mana su kuma Allah ya ma ya tallabe su baki daya dan an ce akwai wanda ma kwata kwata mala'ikan ba ba za su zo musu ba misali irin wanda suka so a ranar juma'a ko daren juma'a daren juma'a kuma yana farawa tun daga azhar din alhamis ba wai sai dare yayi ba dan ka ce mutum ya rasu a ran alhamis kuma dare ne ba an dai yau zawali yayi to shikenan an shiga cikin daren juma'a eh saboda haka an shiga wannan babu tambayar kabari har sai rana asawar kuma yau sai haka wanda ya rasu a wannan lokacin ko da ba a lokacin aka binne shi ba ko an binne shi to ba tambaye kabari kwarai kwarai da gaskiya cikin sa eh saboda haka a a a a wato shi kabari akwai tambaya a ciki kamar da manzala ya faɗa kuma akwai azaba a ciki shi yasa manzala kullum yana yin addu'a a tahiyya a'udhu bika min azabil qabr eh amma wai abu juya ilimin logic aka canja shi aka musulunta da shi saboda me ana ɗiban mutane wanda ba su samu nuzuli a cikin musulunci ba su fita da saboda haka suka ce to bari mu musulunta da ilimin saboda haka suka suka ja ilimin aka mai da shi aka fito da ayoyi da hadisai kuma aka yi amfani da hankali su imam gazali kenan shi za suka yi suka yi shuhura a duniya da abubuwa masu yawa eh dama haka ne idan kaga wani ya zo yana neman ya yaƙe ka da wani abu to kai wani sai ka shiga wani hanyar tasa za ka yaƙe shi yawwa domin yanzu sun zo sun sami yara ƙanana wanda ba su da ba su da hankali suka ce to ku duk abin da ba a gani ba kakwai da ji ana cewa akwai aljan kun taɓa ganin aljan suka ce ba su taɓa gani ba ana cewa akwai mala'ika kun taɓa ganin mala'ika ba su taɓa gani ba ana cewa akwai kaza to duk abin da in dai baka gan shi ba baka taɓa shi ba baka ji motsinsa ba baka sa hannunsa hannunka a jiki ba to wani abin babu shi to ta ka sanin kafarta mutane da yawan gaske eh wani malami yake gaya mana cewa a wanda gaskiyar sa ya bai shiga wata makaranta ta islamiyya ya shiga wajen ƙananan yara dan aje a dasa wa yara wannan musifa ya shiga cikin yara ya je ce to ku duk abin da ba a gani ba ba a san shi ba babu shi to Allah da yake wato yana kishin bayansa musamman a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya gama ya gama shi a gansa ya warware tunanin yara baki daya sai kawai wani yaro ya ce malam ina da tambaya sai ce me tambaya kace a ba kai nan tambaya ba abokai na nan tambaya yan aji ya zo gaban malami yana tambaya a kun taɓa ganin rana eh mun taɓa ganin ta ido ga nan a sama to akwai rana an taɓa ganin mala'ika aljan suka ce mun taɓa gani ba kun taɓa taɓa shi a kun taɓa jin motsin sa a kun taɓa jin ƙanshin sa a to babu babu aljan to bayan ya gama su da Allah kun taɓa ganin malam ma'ana malamin da yake koya musu wannan abu suka ce eh mun taɓa ganin sa to akwai malam kenan kun taɓa ganin hankalin malam suka ce a kun taba taba hankalin malam suka ce a kun taba jin kanshin hankalin malam suka ce a to malam ba hankali to yana faɗa ko yara sai aka yi ihu to kaga ba a samu wani babba ya shigo ba sai Allah ya maganin sa a gurin to wannan yana daga cikin irin jifa'i da Allah yake wa al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to haka wannan shine irin duk abin da za su dinga korewa to sai kuma Allah ya kawo hanyar da za a bice wannan al'amarin nasu Allah ya ba mu sabaki lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amin amin
المتفق على قبول الكبر wanda duk wayannan mala'iku tun daga azara'ilu da israfilu da har zuwa illa ka faɗa nan mun karanta shirin suna daga cikin mala'ikun da aka yi ittifaki a karɓar labari da su alƙali yana yana faɗa wannan zance cewa an yi ittifaki to yaushe wani ɗan izara a yau zai zo ya gama cewa babu mala'ika mai suna Azra'ilu to wannan shi ne abin da yake akwai to fa amma man lam tasbuta al akbar ita amma wanda labarai ba su zama sun tabbata ba da ayyana cewa shi mala'ika ne wala wa qal ijma ko ijma'i bai auku a sakamakon cewa da daga cikin mala'iku ba ne ko ko bai zama daga cikin annabawa ba ka haruta wa maruta kamar haruta wa maruta da aka yi magana a baya wannan kaga kun sabani cewa mala'iku ne ko ba mala'iku ba wasu malaman sun ce mala'iku ne wasu sun ce ba mala'iku bane ba sun ce a iljani wasu manyan kafirai ne ma ba su da alaka da mala'iku wasu suka ce a wasu sarakuna ne da aka yi a garin babila Mm.
fil a mala'ika cikin mala'iku wal qadim da kuma annabi hadiru a cikin bisa kaulin cewa mala'an annabi ne shi ko ko ba annabi ba wal qumar da kuma da kuma da hakimu wa zil qarnayn da kuma wato zulkarnaini wa maryama da kuma na maryamu wa da asiya na asiya duk wayannan kaga ba annaba bane ba eh wa khalid bin sinan da kuma Khalid dan sa to shi da mana nawar yammu akwai masu cewa annabi ya ce ku ko da ke abin mamaki har da babban malamin na musulunci Imam al-Qurtubi mai tafsiri al-Jami' da Ahkam al-Qur'an a cikin tafsirin sa ya ce wa sahihu annaha nabiyyatun to amma wannan magana ta sa shazat yawa dama kuma wanda ya fara ta ila an ce Ibn Hazm min al-Andalusi ya faɗa a cikin al-Tisal cewa na namare mu annabi ya ce aka ce to ai wato ba a samun mace annabiya ko wa ma kanat nabiyyan qattu unsa wala abdan wa shakhsun wala abdan wa shakhsun zufti ali haka bai bada labari yake faɗa ba a taɓa samun wata a- a- annabi ya zama mace ba eh ko a ce ga wani bawa ya zama mace ko kuma ba wani mutum mai wato mai kirkiran abubuwa ya ce ya zama annabin Allah don haka annabin Allah zabi ne ko wa ma arsalna min qablika illa rijalan haka Allah ya ce ba mu aiko gabanin ka ya rasulullahi sai mazaji don haka ba wata mace da za a ce mata wato manzo ce ita ko annabiya ko da ke suna cewa to ai wannan ayar Allah ta ce wa ma arsalna su kuma ce ba fa manzo suka ce mata ba annabiya suka ce mata amma da wannan kauli na jama'a na malamai cewar babu annabiya mace wannan ya tabbata da haka mm amin al-mazkuri da kuma halin dan sunan wanda aka ambata annahu cewa wai shine annabin nan na alur rafsi wa da kuma Zaradushta. allazi allazi shadda ilmajud wannan da majusawa suke da'awar da malaman tarihi suke da'awar cewa shi annabi ne walaysa lahu to hukunci bai zama to a cikin sakin harshe gare su ba wal da wanda ya kafirce musu kamar hukunci a cikin wanda muka gabatar da shi lam tasbut lahum domin dai wannan alfarma ba zama ta tabbata gare su ba sai dai shi nan da lamarin za a yi musu tsawa man tanaka ga wanda ya jingina tawaya gare su ko ga ya cutar da su wa yu'ad za a yi masa ladabi qadra gwargwadon halin nan na almakula abin ambato fi cikin sa ballantana wanda aka san wato siddiki ya tuhu gaskiya ta sa wa fadluhu da kuma ba da sabirin daga cikin su wa in lam ko da dai wannan annabta ta ya zama ta tabbata ba ta'ammal inkarun amma kaga inkarin annabta tasu aw kauni ko ba ce a ɗayan yana cikin mala'iku wa in kana to al-mutakabbir idan ya zama mai magana a cikin wannan ka adil ilmi in yana cikin malaman ilimi wala to wannan babu laifi saboda sabanin malamai fi zaka a cikin wannan ka wa in kana min idan ko ya zama to daga an bawon mutane ne to jira ai matsawa an al-qawd fi amsa kutsawa a cikin misalin irin wannan wa in ada in ko ya sake dawowa to kiba ai masa ladabi idh laysa lahum al-kalam domin dai zance bai zama ya halatta gare su a cikin misalin wannan ba wa qad kariya salafu hakika marigaya sun ki zance a cikin misalin irin wannan mimma laysa ta'tahu na daga abin da babu aiki ga kashin sa gama abota ilimi to yaya kuma ga ammawa fasali kenan na kare bai mana kai sani cewa wanda ya wulakantar da alkur'ani ko ko musa ji usmani ko ko wanda ya wulakantar da wani abu daga alkur'ani ko ya saki harshe ga alkur'ani ko ko ya musu alkur'ani ko harafi daya daga alkur'ani ko wata aya daya daga alkur'ani ko ko mutum ya sayyabantar da alkur'ani ko yake bai yadda da wani abu daga alkur'ani ba ko ko yake ya sayyabantar da wani abu na daga abin da aka bayyana cikin alkur'anin na daga hukunci kamar a ce ala kamar ayoyin da suka ba su kasu na jari mutum ya ce shi bai yadda manzo Allah ya yi iraki zuwa sama ba tare da cewa gashi Allah ya yi bayani a Qur'ani ko izai ka sai sa ma ya gasha yawa Allah yana bada labari ma zagal basar wa madaga laqad ra'ani ayat rabbi rukubna to
aw asbata ma nafa ko fa a ya tabbatar da abin da Qur'ani ya kore shi aw nafa ma ko ko ya kore abin da Al-Qur'ani ya tabbatar ala ilmin minhu bidhalika in dai ba jahili bane yau in jahili ne akwai sauƙin sauƙi wannan sai a sanar da shi amma in dai ya sani ya zo ya take au shakka fi shay'in min zalika ko kuma ya kokonto a cikin wani abu bayan yana sane wa huwa kafir to wannan mutum kafiri ne a wajen ma'abota ilimi da ijma'in malamai Allah ta'ala ya faɗa وإنه لكتاب عزيز مم.
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد Allah ya ce wa inna wula kitabun aziz la yati al-badilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid حدثنا البديع أبو الوليد al-faqih wa awwal ya zantar da mu هشام بن shine Hisham dan Ahmad al-Waqashi رحمه الله Allah ya jin kai gare shi قال حدثنا أبو علي yace Abu Ali ya zantar da mu قال حدثنا yace Ibn Abdul Barr ya mana hadisi قال حدثنا shi ma yace Ibn Abdul Mu'min ya mana hadisi قال shi ma yace Ibn Dafata ya zantar mana قال حدثنا yace Abu Dawuda sahibu sunan ya mana hadisi قال حدثنا shi ma yace Ahmad dan Hanbali ya mana hadisi قال حدثنا shi ma yace Yazid dan Haruna ya mantar da mu قال حدثنا yace Muhammad dan Amr ya mana hadisi عن أبي سلمة shi ma daga Abu Salamata عن أبي shi ma daga Sayyidina Abi Hurairata shi ma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya faɗa ya ce المراء في القرآن كفر wato mira'i a cikin alkur'ani kafirci ne تؤول an yi tawilin abin da ake nufi da mira'i بمعنى الشيء da ma'anar kokonto وبمعنى wasu suka ce a ma'anarsa musu ne وعن ابن an عباس rawaito daga Abdullahi dan Abbasin عن النبي daga Annabi sallallahu alaihi wasallama من جعل آية من كتاب wanda ya mutum aya ɗaya daga littafin Allah من المسلمين in dai musulmi ne shi وقال هلا ضرب أنك sare wuyayensa halal ne وكذلك Mhm.
إن جهد التوراة to haka nan idan mutum ya mutum attaura والإنجيل ya mutum injila وكتب الله da kuma littattafan Allah ababen saukarwa أو كفر بها ko kuwa ya kafirce musu أو لعنها ko kuwa ya la'ana gare su ko ya zaki ga littattafan Allah أو استكبر ko kuwa ya wulakantar da ita to wannan kafiri ne وقال أجمع المسلمون hakika musulmai sun hadu أن القرآن cewa shi alqur'ani abin karantawa في جميع a cikin gaba ɗayan sasannin nan na ban ƙasa المكتوب wanda yake abin rubutawa في مساجد a musafi usmani da hannun musulmai مما جمعه الدفتان na riga abin da wato dafa tani guda biyu suka zama sun tattaro shi من أول الحمد لله tun daga farkon alhamdulillahi rabbil alamina har zuwa ƙarshen kula wasu bi rabbin nasi أنه كلام الله ijma'in malamai ya da cewa zancen Allah ne ووعيه kuma wayin Allah ne المنزل abin على saukanwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama عليه وسلم Mm.
وأن جميع ما sannan gaba ɗayan abin da ke cikin alkur'ani gaskiya ne وأن من تناقص منه wanda ya tauye wani harafi ɗaya daga alkur'ani قاتلا بذلك yana mai nufin yin haka أو بدله ko kuma ya musanya alkur'ani da wani harafi daban مكانه bigiransa أو زاد فيه ko حرفا ko a ya ƙara wani harafi a cikinsa مما لم يشتمل عليه المصحف na daga abinda abinda alkur'ani bai tattaro ba الذي وقع الإجماع wannan da ijma'i ya zama yaɗu a kai nasa وأجمع sannan aka hadu أنه ليس amsa cewa shi baya daga cikin alkur'ani عالجا Mhm.
لكل هذا yana mai ganganta misalin haka أنه to cewa an hada cewa wannan mutum kafiri ne ولهذا رأى to da haka ne imamu na maliku ya ga قتل من سب ba ta ce wanda ya zaga rufe gana na Aisha Allah ya kare ta gare ta da wannan kiran ƙarya da suka yi mata لأنه خالف domin dai wanda duk yayi wannan ya saba wa alqur'ani ومن خالف القرآن wanda ko ya saba wa alqur'ani sai a kashe shi أي لأنه كذب بما domin ya sare ban da abin da ke cikin sa domin gashi Allah ya faɗa dama ya yi kuma Allah an taqudu li misli abadan in kuntum mu'minin saboda tunda mutum yayi wannan abin suke sai a kashe shi ba wata magana ya zama mu'mini ba ya yarda mhm وقال ابن القاسم Abdurrahman dan Kasim ya faɗa من قال إن الله تعالى wanda yace Allah ta'ala لم da ya يكذب zance da Allah Musa zance ba a kashe shi وقاله عبد الرحمن Abdurrahman dan Mahdi ma ya faɗi wannan magana وقال محمد Malam Muhammad dan Sununin ya faɗa في من a قال cikin wanda yace المعوذ wai falaki da nasi ليس تعالى yace wai ai ba a littafin Allah suke ba yudrabu unuka yace a sare wuya yayi nasa illa an yatuba sai dai idan ya tuba kadhalika kullu man kadzaba to haka nan dukkan wanda ya kaɗe in sare ban da harfi ɗaya daga alqur'ani qala yake cewa wa kadhalika in shahida shahidu haka nan idan mai shaida ya bada shaida alama amsa wanda yace inna allaha lam yukallim musa hakika ubangiji bai zance da annabi Musa zance ba shahida wani kuma sai ya ƙara shaida akan wannan mutumin annahu cewa shi ne ya sake bala ya ce inna allaha lam yattakhidh ibrahim ya ce wai ubangiji bai rike annabi Ibrahim ba daɗi ba annahu masjid to sai ya masa shaida sai ya masa hukunci akan wannan magana guda biyu eh ma'ana tunda kaida sai an samu shaida guda biyu ake hukunci za ka ce shaida ɗaya ya ce shi ya ji lokacin da yake inna Allah lam yukallim Musa da kalima ɗaya shaida ce duk wani lokacin da yake inna Allah lam yukallim Ibrahim khalila to wannan sai a hada su baki ɗaya su biyun sun zama shaida yawwa domin ita ce wanda ake ranta a shahadatul mulaffaqa shaida da ake tarfikinta domin da duk sun haɗu baki ɗaya akan kore abin da Qur'ani ya zo da shi Mm.
domin dai sun haɗu baki ɗaya Amsa cewa ya zalibantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Usman al-Haddad ya fada dukkan wanda yake zinginuwa zuwa tauhidi sun hadu cewa duk mutumin da ya musu da harafi daya na daga abin da Allah ya saukar kafirci ne Abu al-Ali yace ya karance idan wani mutum ya zo gaban sa yayi karatu ba zai ce da shi ai wannan abin da karanta ba daidai bane ba sai dai ya ce da shi amma ana yace amma ka gani ba qara'u ni kuma bari ka je da nake karantawa ina karantawa kaza ne wa balaga zalika ibrahim to sai Ibrahim an-Nakhai labari ya isan masa qala sai yake cewa qura'u sami'a annahu man kafara bi harfin minhu ina za- ina zaton to ya ji cewa duk wanda ya kafirce da harafi ɗaya daga alqur'ani wa qad kafara bi hakika ya kafirce da shi baki daya qala Mala- abdullahi bin mas'ud Abdullahi dan Mas'udin ya faɗa man kafara bi ayatin min al-qur'an wanda ya kafirce da aya ɗaya daga alqur'ani qad to kafara hakika ya kafirce da shi baki daya qala mala asma ku dan farad ya faɗa man kazzaba bi ba'dil wanda ya sare mantar da shashin alqur'ani qad kazzaba to hakika ya sare mantar da shi baki daya wa man kazzaba bi- wanda ya zarebantar da shi kuwa to ya kafirce da shi wa man kafara bihi wanda ya kafirta da shi wa qad kafara ta shiga ya kafirce wa ubangiji wa qad su'ila al-qadisi an tambayi abu lasan alƙabi siyu amman amsa wanda ya husuma da wani bayan hude قال فله بالتوراة sai wannan bayan hude ya rantsa masa da- sai rantsa masa da taura قال الآخر sai ɗayan ya ce wai sai la'anta ga ita taura فشهد عليه بذلك sai شاهد an sami wato mai shaida ya shaida akan sa da zalika da wannan nan ka ثم شهد آخر sannan sai wani ma ya ƙara shaida أنه سأله cewa shi ya tambaye su amsa wannan kabiya sai وقال ya faɗa إنما لأنت توراة اليهود wai shi aya tauran Yahudawa wai sai Isa ya la'anta وقال أبو العسل to Abu Hasan Shazali a wato Abu Hasan ne ai ai fada yace الشاهد الواحد kaga shaida daya لا يجب القتل ba zai wajauta a kashe mutum ba والثاني shi kuma mai shaida na biyu علق الأمر بشيء ya rataya wato al'amarin ne da wata sifa تعتمد التاويل wadda take tana daukar tawili إذ لأنه يرى اليهود domin tawi shi yana ganin ai su wayannan Yahudawa la ya rage Yahuda baya ganin Yahuda mutu masu kiran shay'in min indillahi yana ganin ba sa rike da wani abu daga Allah ma'ana wannan a taura a taura ce irin ta subulus ta wayannan arnan ba wai ta Allah da Allah ya saukar da ita ba بتبديلهم saboda sun caccanja Allah ya Allah ya ba mu labari yuharrifuna al-kalima amma wabi saboda suna caccanjawa da وتعريف kuma wato musanyawa ولو اتفق الشاهد yace amma da shaidu guda biyu sun hadu على لأن alsacewa la'anta a taura'i wato مجردا matsaraiciya وذاك ita wallahi da tawilin ya kuntata وقد اتفق فقهاء fakiyan nan na magada da sanadu على الكتاب amsabu da tuba ga ibnu shumbuza wanda yake mai karatu أحد ɗaya daga cikin jagororin nan na almuqri'ina masu karatun المتصدرين wanda suke ma- masu gan- masu ma- masu masu wanda sune jagorori a cikin qurra'u mm معاون مجاهد tare da shi da malam dan mujahidu قراءته saboda abin da yake karantawa قراءة da kuma karantar da wato harufa wanda وين suke sun yi shuzuzi eh wato shazan harfai yana karanta su maimakon kira'a mutawatira sai karanta kira'a shazza Mm.
مما ليس في na daga abin da yake baya cikin musafi usmani وعقدوا عليه بالرجوع عنه sai aka ja kulla masa sijillan aka masa aka rubuta fayil na musamman cewa ya tuba ya bar wannan aiki Mm.
والتوبة منه Da- wato aka mishi shaida cewa ya bar wannan aiki ya tuba zuwa ga wannan ga wannan aiki da yake yi.
أشهد فيه بذلك Mhm.
على to نفسه sai in shaida da kansa amsa ran amsa kai na sa في مجلس a الوزير cikin majalisar nan na al-wazir abi ali ibn muqlata shine abu ali dan muqlata سنة ثلاث وعشرين Mm.
وثلاثمائة eh shi wannan ali dan abu ali dan dan muqlata yana daga cikin manyan malamai ana buga misali da shi a cikin kyakkyawar rubutu da yake ya iya rubutu eh dan wannan rubutun nasa ne ma yasa aka kai shi matsayin waziri ya zama to shine waziri na halifa al-muqtadar billah eh to amma shi ma din an masa an yi masa intiqabi ga cewa shi halifa ar-rabi billahi din nan ah, an samu shi yana yana rubuta a ayoyin alqur'ani yana rubuta wa'annan harfai shawaz eh aka to an hana shi rubutu yake hazuwa sai aka datse hannunsa da aka datse hannunsa sai kuma rubutu da hannun hagu sai zama hannun hagun ma ya fi hannun daman kyau eh to haka haka kuma daga baya dai aka yi masa hukunci aka aka aka kulle shi eh to
وكان في من أفتى عليه بذلك to a a cikin wanda ya fatawa gare shi zalika da wannan ranka akwai abubakar al-abariyu da wani nasa وأفتى أبو محمد بن أبي زيد abu muhammad dan abi zaid mai risala ya bada fatawa da الأجبي yin ladabi في من قال a cikin wanda ya faɗa ga wani karamin yaro لعن الله معلمك To.
معلمك wai wai wai wai ya ambace shi ce bayan fa ya san yaron nan a makarantar allo yake eh yace wai la Allah mu'allimaka wa ma'allamaka ya yana ance shi da shi da malamin da kuma wai Muhammad abin da ake karanta da aka matsa shi وأردت سوء الأدب wai da aka matsa shi ce ai shi abin da yake nufi mummunan ladabin da aka koya masa ولم أرد القرآن yace wai ba Qur'ani yake nufi ba قال أبو محمد to Abu Muhammad mai sala sai yake cewa وأما من لعن المسلمين amma wanda ya la'anci Musahafi Usmani فإنه يقتل to wannan kashe shi za a yi ba wata magana to Allah ya kiyaye mu to Allah ganin zamu tsaya zuwa insha Allah a gobe wanda shine ranar sauka ya zama mun babban mun fasali guda kenan Allah ya samu dace kuma Allah ya karbi wannan ayyuka da aka yi kuma Allah ya sami aiki da abubuwan da muke ji musamman a darsan da muka karanta na tarihin manzon Allah da irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto cikin duk abin da aka yi masa yana hakuri to lalle ne mu lazanta wa kanmu yin hakuri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun karanta da yawa kan irin abubuwan da aka yi masa da wanda yi masa kaskantacce ne a gurinsa amma manzon Allah ya hakura sai da suka ta kawo aka zo aka samu manzon Allah a cikin jama'arsa aka kama wuyar rigar manzon Allah amma duk da haka manzon Allah ya hakuri to wannan shine abin da ake bukata duk lokacin da wani ya nemi ya fusata ka to kai ya yafa wa kanka wato ruwan hakuri kai koyi da shugaban halitta Annabi Muhammad shi abin da duk manyan suka dinga yi an ce shehu a Abu Hanifa da Nu'man wato dinki yake bayarwa a masa to duk lokacin da ba mai dinkin nan sai ya bata masa rai in ya bata man rai da ya zo sai abuwa ne ya zo cewa ba komai kaka damu ba komai to ran nan kawai sai ce yau dai sai na bata masa ran abinda wato sai na yi maganin sa dole yau sai ya yi fada shikenan da ya bashi kaya zai dinka masa sai je kowace riga sai i dogon hannu a hannun hagu hannun dama kuma sai ya gajeren hannu wai saboda in ya zo sawa ya ji bacin rai yadda dai a ranar za a yi ta kare kaga shi haka haka shi danki wa inna sha'ina la yuhuna ila awliya in duja da duku haka abin ki wato bari ya tunzura shi yau sai ya bukata ai da ya masa wannan kaya ana kawo masa ya duba ya duba sai ce kai alhamdulillah ita wannan da Allah ya kira wannan ban Allah wallahi sai ma godiya ta musamman ita kamar kai ma Allah ne wali ita kullun na zo yin rubutu sai hannun nan ya dinga damuna amma yau kaga sai ka hutar da ni yau da na zo na ɗauki rubutu da na zo rubutu na haka shi na wuta hannun hagu ya yi zama dogo hannun dama kuma ya zama gajere kaga a lokacin da ya niyya ɓata min rai a lokacin sai ƙara faranta masa rai to haka ake so bayan Allah su zamanto masu koyi da shugaban halitta annabi Muhammad Allah ka bamu albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah